نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فدل أمته على كل خير وحذرها عن كل شر اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله فإن تقوى الله نجاة في الدنيا وأمان في الآخرة أيها المؤمنون إننا في هذه الدنيا مسافرون وللموت ساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه كما قال الله تعالى في كتابه العزيز كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى أيضا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون الموت حق يأتي الصغير والكبير والغني والفقير لا يستأذن أحدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات عباد الله إذا مات الإنسان انقطع عمله وبقي حسابه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو والد صالح يدعو له ثم يكون الوقوف العظيم بين يدي الله سبحانه يوم الحساب قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين وقال يومئذ تؤرضون لا تخفى منكم خافية يوم يسأل العبد عن صلاته وعمره وماله وعما قدم وعما قدم لآخرته قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أيها المسلمون في ذلك اليوم لا ينفع مال ولا جاه ولا نسب إلا العمل الصالح كما قال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فتوبوا إلى الله قبل الموت وأصلحوا أعمالكم قبل أن تدوى الصحف فإن القبر أول منازل الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم القبر أول منازل الآخرة فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن العجل قريب وإن الدنيا زائلة قال الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللهم أحسن خواتيمنا وارزقنا التوبة قبل الموت اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعدائك اعدائنا اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين الحمد لله الذي لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ين ولا ننقصه جهد الجاهلين الحمد لله الذي هدانا لهذا أما بعد yanwa musulunci yau kamar kullum wannan hudubar tamu tana yi mana nasiha da jan hankali akan abun da ya shafi mutuwa yanwa musulmi alal hakika mutuwa gaskiya ce kuma wannan mutuwar tana zuwa wa bawa da umarnin Allah ne subhanahu wa ta'ala to don haka yanwa musulmi idan muka duba za mu ga a tarihin duniya babu wata rai wacce take kasancewa madawwamiya idan muka duba za mu ga sunna ce ta rayuwa walau ka ba Allah a kan hukunci wanda shari'a ta shar'anta ba za ka dawwama ba walau ka ibin Allah a kan hukunci wanda shari'a ta hukunta ba za ka dawwama ba haka idan ka yi ƙoƙari iya matuƙar ƙoƙari don ka zama ƙarfa wallahi duk ƙarfinka ba za ka dawwama ba haka in ka zama malalaci duk yadda ka kai da lalaci a gidan wannan duniyar muddin kana rayuwa mutuwa tana nan ba za dai ka dawwama ba uwa musulmi yana da kyau ya zame mana ishara da darasi sai mu zo mu kallaci rayuwa a matsayinmu na musulmai waɗanda wannan addinin na musulunci yake fatan mu yi ta ƙoƙari bayan kasancewar mu musulmai mu zama musulman masu imani wanda za mu je mu haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala salin alin in muka yi duba za mu ga duk yadda ka kai da ƙoƙari sai ka zama mai kuɗi yin wannan kuɗin ba zai sa ka dawwama ba haka duk yadda ka zama ba za ka yi ƙoƙarin yin kuɗin ba ma ka zama matalauci talaka wadda ka fi kowa talauci wala yan uwa musulmi nan ma dai ba za ka dawwama ba haka in za ka yi ta ƙoƙari sai ka fi kowa kyau ta fuskar kyau kyawun da kai ta ƙoƙari he ka zama walla yan uwa musulmi ba zai magance ka daga tunkarar mutuwa ba haka in kai shawarin bari ka zama wadda ka fi kowa muni wallahi wannan munin ba zai zama ya magance ka ko ya kange ka daga komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki ba to menene mafitar mu a cikin wannan rayuwar yan uwa musulmi wannan mutuwa wani abu ne wadda Allah madaukakin sarki ya sanya shi wajibi akan duk wani wanda yake da rayuwa domin za a mutu a bayan wannan rayuwar da Allah subhanahu wata'ala ya bamu ne shi yasa nassi ko nusus na alkur'ani sai suka tabbatar mana don kasancewar lalle tana kanka irin yadda take kan wancan take kan wancan take kaina take kan kowa da kowa Allah subhanahu wataala sai yake gaya mana yake ambata mana cewar lalle kowace numfashi sai ta ɗanɗani wannan mutuwar da muke ji ake gaya mana to idan kowanne numfashi sai ya ɗanɗani wannan mutuwar da ake ambatawa to ashe yanwa musulmi wajibi ne a kanka a kaina a kanku a kan kowa da kowa ka zauna ka yi nazari ka ga cewar menene kake aikatawa meye da maye kake yi ne wanda in a yanzun nan aka ce kwananka ya ƙare ka koma zuwa ga Allah kai kan ba ka da wata matsala alhamdulillah ka yi abin da za ka je ka tarar da ayyuka wa'anda za su taimake ka ka samu ni'ima ka samu haɗuwa da ubangiji lafiya ƙalau shin muna irin wannan tunanin a duniyar yau da muke ciki kuma ka sani mutuwar wajibi sai an yi ta tun da ka taso a gidanku wasu da yawa ba su samu iyayensu da suka haife su ba wasu kuma sun same su wasu ba su samu kakanninsu ba wasu kuma sun same su to in ka zo ka bi diddigi sai babanku ya ce ai wane ya haife shi wanan baka same shi a raye ba in ka ce ya baba ina yake ya ce ya rasu wa ya haife shi wane ne ina yake ya rasu wa ya haife shi wane ne ina yake ya rasu wani baban da ya ba shi wannan tarihin ya rasu shi ma yanzu shi ne abin da ya kamata ya yi ƙoƙari ya zama abin koyi a zuriyar da ike rayuwa a cikinta ta fuskar da zai rinka nusar da su lallai fa kuma sani akwai irin wannan tafiyar da za a yi in an yi tafiyar kuma ba tafiya ba ce mai dawowa ba kamar kai ka fito daga gidanka ka taho masallaci ba ne kana sa rai a idar da sallah ka koma a'a ita mutuwa in an tafi shi kenan ɗif wallahi tallahi wani lokacin labari ma ba za a iya tunowa da labarin ba domin shi mai ba da labarin ma baya nan nawa yanzu aka yi in ka juya baya mahaifinka kakan mahaifinsa mahaifin mahaifinsa mahaifin mahaifinsa a duba a duba za ka ga baka samu da yawa ba labari yake tarar maka cewa akwai wani ai an yi wani ai an yi wani amma babu to da idan ka nawa ka gani waɗanda kamar wasa sun tafi sun tafi kenan to irin wannan tafiyar ce take gabana take gabanka take gaban kowa wannan irin tanadi kake yi mata kuma idan an zo akwai rayuwa bayan mutuwar rayuwa bayan mutuwa ba rayuwa ce wacce sai ran da aka tsaya don yin hisabi ko dan aljanna zai shiga aljanna ko dan wuta zai shiga wuta za a samu rayuwar ba kana rasuwa ka shiga wata rayuwa ne wadda a nan gidan duniya ba za a iya ganin wace irin rayuwa ba ce amma ka shiga wata irin rayuwa wadda za ka tarar da daɗi in ka yi aikin da za ka samu daɗi za ka je ka tarar da azaba idan ka yi aikin da za ka samu azabar da ka take dawa kanka to yanwa musulmi muna iya tunawa kanmu wannan ko mun manta da cewar akwai mutuwa tana gabanmu za mu koma mu haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce mu don mu zo mu yi aiki a nan gidan duniya. to lalle ashe yanwa musulmi wajibi ne duk gwagwarmayar rayuwar da kake ciki ka fita ka nemi abinci ka ajiye lokacin da za ka yi wani abu wadda za ka ajiye abin da in an ce ka koma zuwa ga Allah shikenan za ka je ka koma kana mai farin ciki domin me mun karanta a hudubar mu yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa da ka mutun nan shikenan kai hisabinka ya tsaya ba wai he ranar da za a yi hisabi ba domin me kabari annabi sallallahu alaihi wasallam mun faɗa a hudubar ya ambata shine wani mataki ko bigire na farko da bawa yake zuwa ya tarar kuma duk irin ayyukan da ka kasance kana aikatawa irinsa ne za ka je ka samu shi yasa a wata kissa aka ce lokacin da nana fatima allah ya mata rasuwa ake ƙoƙarin a kaita an tafi ana kirari ana nuna 'yar ma'aikin allah kaza kaza kaza kaza da sauransu kabari ya ce shi fa ba komai a cikinsa don haka duk yadda ka kai kai ne wane allaji wane akaramaka Allahu wane a'a ranka daɗe wane a'a wani honorable wane wallahi in ka je kabari ba ruwansa da kai ne wannan ɗin wanda ake ambatawa me za ka tarar ayyukanka da ka aikata walau khairan ko kuma sharran yana nan yana jiranka to in haka ne yanwa musulmi ashe daga lokacin za ka fara girbar abin da ka shuka to mu duba mu gani da yawa in ana gaya musu irin wannan magana ta mutuwa wani gani ike kamar kai haba yadda nake jina da lafiyan nan dan matashi matashin nan da ni haba gasuwa na ma suna raye wallahi a gurin Allah in an rubuta maka lokaci yayi ah jariri bai rasu ya koma zuwa ga Allah ba shi ba sabon haihuwa bane to sai kai yanzu da kaɗan samu wasu shekaru to yanwa musulmi manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da zalar mutum ya rasu ya koma zuwa ga Allah tun daga kabarin nan shikenan daga nan zai fara tarar da hisabinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata wanda duk suka yi ayyuka na kwarai ayyukansu da su tattara su zo suna jiransu daga ciki akwai sallah wannan sallar da kake yi wani yana nan shi wani professional mai gaggawa ne shi a yi a yi dar ina jiran zan je in shiga kasuwa a'a gona ta zan je zuba taki a'a zan je kaza ya kai dan uwa musulmi ba ka da tabbacin kaiwa ga kasuwar ko ga gonar da kake shirin ka tafi nawa aka yi sallama da su an rabu da su lafiya lafiya da dare inda suke shira an rabu lafiya an waye gari Allah ya karbi rayuwarsu nawa suna cikin tafiya Allah ya karbi rayuwarsu nawa wasu a irin wannan membarin ma suna hudu ba baka da tabbaci kai ka sa rayuwarka a gaba kana ta karanto mata buri watakila mala'ika yana nan a gefe yana ta dariya ka ba shi dariya saboda shi yana ga sauran ka 'yan mintuna kaɗan ka dawo mu ɗauke ka koma zuwa ga Allah amma kai kana ta karanto buri ai wallahi in naje na buga kasuwa ta bu kaza zan samu kaza ai wallahi in nayi kaza kaza zai zo kaga kazan nan ai sauri nake naje kana ta saurin wallahi watakila ya zo gab daga koma zuwa ga Allah to yanwa musulmi manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tabbatar mana duk wani mutumin da yake da rayuwa lokacin kenan mai tsada a gare shi da ya kamata ya yi ajiyar da zai je ya samu sai annabi ya tabbatar ya ce duk wanda ya rasu ya koma din nan zuwa ga Allah ayyukansa gaba ɗaya sun tsaya cak sai abubuwa guda uku su ne su ba sa ƙarewa har a tashi kiyama a tsaya a gaban Allah a zo a buga hisabi wannan ayyukan suna kaiwa wannan bawan Allah da ya aikata su waɗanne irin abubuwa ne guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ilimi wanda ka je ka shiga aji ka koyi ilimi har ka zama malami ko almajiri ka saka ɗalibai a gaba ka karantar da su ko ka karantar da wata al'umma a sanadiyar wannan karantarwar al'ummar ta ilimantu ta faɗaka ta samu kanta a irin abin da ake fata ta kasance to shikenan wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ilimin da aka karantar din yana nan duk sanda wadda ka ilimantar ya tafi ya ilimantar to kai wannan abin na lada iya kaiwa zuwa gare ka shi ma in ya je ya karantar in za a jere mutane bila adadin al'umma zuwa al'umma ta dosani ilimin daga inda ka farar da shi lada yana nan yana kai maka in zuwa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan abu na biyu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai sadakatu jariya sadaka mai gudana dubawan allan da ya yi ta ita ma annabi ya ce tana nan tana kaiwa sai wacce in ana iya rusa ta ko ana iya kawar da ita to za ta yi ta kaiwa har san da aka kau da ita misali mutum ya je ya gina masallaci ko ya gina islamiya ko ya gina ya haƙa rijiya ko ya amfanar da wata bishiya da ya dasa a je a sha inuwa ko in fruit ne da za a yi tsinka a ci ya dasa da sunan fi sabilillahi to duk waɗannan abubuwa ne sadaka ce mai gudana za ta yi ta tafiya ita ma ba za ka gushe daga samu ba har lokacin da wannan abin ko an lusa shi ko an kau da shi ko an canza shi zuwa wani abu na daban abu na uku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mana shine ɗa wadda yake na ƙwarai ka haifi ɗa ko ‘ya'yaye ka saka ido ka ba su tarbiya yadda ya dace duk inda za su shiga daga unguwa zuwa garin zuwa karamar hukumar zuwa jihar zuwa duniyar kai uwa uba addinin musulunci ya zama ɗan ya zama abin alfahari ne a gurin al'umma ka hore shi to duk sanda aka kalle shi sai a maka addu'a ko in aka masa addu'a ita fi zuwa gare ka me yasa saboda tarbiyar ka ce to manzo sallallahu alaihi wasallam yace abun burgewar dan zai zama kasancewarsa na kware kuma iyaye muku addu'a matsayin ku na iyaye to waɗannan abubuwa su ne wadda ko ka koma zuwa ga Allah suna bin ka har zuwa lokacin da za a tashe ka a gaban Allah subhanahu wata'ala domin a yi hisabi a taskance dan aljanna ita fa aljanna to yan wa musulmi mu rinka tunawa da mutuwa tana nan a gabanmu mu in aka buga kasuwa aka buga kasuwa a tuno da mutuwa manzo sallallahu alaihi wasallam yace tunowa da mutuwar kanta ibada ne ibada ne kuma muka duba nawa waɗanda ba rashin lafiya suka koma zuwa ga Allah shi wani a ƙaramin tunanin sai in bani da lafiya sai na fara tunanin watakila ko ba zan rayu ba to kana rayan ka yi ta taki dawa kanka abubuwan da in yau an ce ta ɗauke ka ma to alhamdulillahi ka yi abin da ka bar baya da za a yi ta cewa ina ma da wani iya nan ga wata kofa da zai toshe mana ina ma da wani iya nan da kaza ta barna ba ta faru ba da zai tare janwa musulmi irin wannan abubuwan ake so mu yawaita tuna mutuwa lokacin da kake gwagwarmaya wajen neman abinci kake kasuwa kake hidimominka na rayuwa ka rinka tunowa akwai mutuwa wannan zai taimake ka wajen zaunawa da al'umma lafiya saboda duk mutanen da kake rayuwa da su su ne da an ce kwana ya ƙare su suke fara zuwa kanka kuma su ne ake tsammani su yi maka addu'a addu'ar mene samun rahamar ubangijinka mahalicci to idan ka kasa ba ka yi wannan ba shine mutum zai zo yana da na sani da na yi kaza kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana Allah ya ce wasu tun an zo ɗaukar ran za su fara da na sani suna ina ma da a jinkirta mana wallahi da za mu yi aiki na ƙwarai Allah ya ce in an jinkirta ma ba za su yin ba wasu kuma he an je can sun ga mai suka tarar su fara ya Allah a dawo da mu za mu yi abin da ake so mu yi in an dawo da su ɗin ma ba za su yi ba ku bayan Allah to muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon cikawa da imani wa'anda duk suka rigaye mu gidan gaskiya muna addu'ar Allah ya musu rahama wa'anda ba su da lafiya a gida ne ko asibiti wasu kuma suna tafa da larurar muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya Allah madaukakin sarki mu kuma da muke raya sa rayuwar mu ta zama mai albarka inda duk muka karkace Allah ya dawo da mu kan turba madaidaiciya Allah ya tsare mu daga sharrin mutum da sharrin aljan da sharrin shaidan Allah ya kafa diga-digan mu wajen yi wa addinin musulunci hidima akwai yan uwa da yawa da suke roƙon addu'a muna addu'ar Allah ya cika musu burinsu wasu damuwa ce kamar ɗazuna kusa ƙarasowa wata hajjiya take magana tana cewa akwai wata damuwa da ta dame ta da Allah a roƙa mata yan uwa musulmi a taya ta da addu'a Allah madaukakin sarki ya yaye mata waɗannan damuwoyi to muna roƙo Allah ya yaye mata mu ma namu damuwoyin Allah ya yaye mana ya canza mana ya maye mana gurabansu da farin ciki da walwala da jin daɗi da kwanciyar hankali Allah madaukakin sarki ya karba mana ibadunmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.
Allahu akbar Allah